الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهضر والتكبير لنا والتأتي بنزلة تقري لنا بالسفر
سورة الأعراف مقية وهي مئتان وست آيات
آه، سورة الأعراف wannan sura da za mu karanta an yi mata kinaya ne da suratul arab saboda ambatan kalmar arab da ta shigo a cikin wannan sura shi yasa aka ambace ta kamar yadda yan uwanta surori aka ambace su da sunayensu makiyatun ita wannan sura a makka ta sauka illa wasu alhum an karyatin wannan aya ita kadai ce ba ta makka ba ayoyi guda takwas ko guda biyar na wannan sura to su ba a maka suka sauka ba wahiyar ita wannan sura mai a tani tana da ayoyi ɗari biyu wa hamsin da aya biyar ko sittin ayoyi ayoyi shidda wato ɗari biyu da biyar ko ɗari biyu da shidda khilafan makaranta
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر للمؤمنين
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد الله أعلم بمراده بذلك Allah shi ne mafi sani da ilimin waɗannan harfa guda hudu alifun lamun mimun sadu. Haga kitabun wannan littafi ne na alkur'ani unzila ilaika wanda muka saukar da shi a gare ka khitabun wannan labari magana ce linnabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi yake kai tsaye Allah ya ce fala yakun fi sadarika harajun wani kunci kar ya kasance a cikin zuciyarka minhu na daga wannan sako da muka aiko ka da shi zuwa ga mutanenka an tuballigu hucewa kana jin wani kunci na wajen isar da wannan sako makafatan ba wai dan ba zai iya ba a sai saboda tsoron an tukuza ba a ƙaryata ka litun zira mun baka mun mun aiko ka da wannan qur'ani ne dan kai gargadi bihi da shi wa zikira ka kuma wa'azartar للمؤمنين كمؤمني به دوانا القرآن
اتبعوا ما أنزل إليك من ربك من ربك ولا من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون آه اتبعوا أبين لمك أيكوكا ka faɗi ma al'umma ka kai wa azayi gare su cewa ittabi'u su bi ma unzila ilaika su an shi ma unzila ilaika abinda aka saukan maka min rabbikum ittabi'u su bi ma unzila ilaikum abinda aka saukar da shi zuwa gare ku min rabbikum daga ubangijinku ayil qur'ani shine alqur'ani wala tattabi'u kada su riƙi auliya'a waɗansu abin bauta min dunihi wani Allah, ai layi wani Allah gairihi wanda ba Allah ba, tuɗi unahu da za ku riƙa yin biyayya gare shi fi ma'asiyatihi cikin saba ma Allah ta'ala maɗaukaki. Ƙalilan, Ubangiji ya ce, cikin irin waɗannan al'umma da aka aiko ma wannan saƙo za ka same su kaɗan ne ta zakaru na suke wa azuwa kaɗan ɗin ma ma ƙwarai
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون sai Allah a bisa al'adarsa duk lokacin da ya aiko annabi sallallahu Alaihi wasallam da wani abu mai nauyi to yakan ba shi labarin waɗansu annabawa da manzanni da suka gabace shi domin ya sauƙaƙe mishi jin nauyi da damuwar abin da mutanen shi za su yi mishi na ƙaryatawa sai Allah ya fara ba da labari ya ce wa kam da yawa min ƙaryacin wasu alƙaryu uri da ahalaha ana nihin wato mutanen alƙaryun a halaknaha muka halakar da su ma'ana aradna muka nufi ihlaki ha halakar da ita fa ja'aha ba'suna sai azaban mu ta zo masu bayatan da daddare auhum ƙa'ilun ko kuma lokacin da suke rurrumi da rana na imuna suna masu yin bacci bis zahirati a lokacin garjin rana wal ƙailulatu abinda ake nihi da ƙailula istirahatun wani hutawa ne da mutanen jaziratul arab ke yi saboda tsananin rana a gare su to duk lokacin da ƙarhe goma ta yi zuwa ƙarhe uku to za ka sami kowanne ya shiga gida ya kwanta yana ɗan hutawa yana bacci domin ya rage ɗanɗanan wannan zafi ranar to shi ne ake ce makailula wato an nisfuna harin na tsakiyar rana wa illam ya kun ma'aha mu ko da ko mutum bai bacci ba kwantawa kawai yayi ya huta to ana da ya ce ma wannan kwanciyar kailula ai maratan wani yayi ja'aha lailan azabar Ubangiji ta zo ma waɗannan mutanen da daddare wa marratan naharan wani lokacin kuma ta zo musu da rana.
Wama kana da awehumu izi ja'ahun ba a suna illa an ƙalu illa kunna walimin.
Fama kana da awahu ba zance ko kuma amsar da waɗannan mutanen wannan alƙarya za su ba manzanninsu amsa da shi izja ahun ba'asuna yayin da bala'i na azaba ya zai ke masu illa an ƙalu sai dai kawai kaji suna cewa inna kunna kai mu dai kan haƙiƙa zalimina mun zalunci kawunan mu ko kuma mu an zalunce mu saboda ba a ba mu daman mu ture wannan bala'in ba ko kuma mun kasance azzalibai saboda rashin bin umarnin Allah da ya aiko manzansa da shi har wannan bala'in ya zo wadda kuma ba mai iya ture shi.
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنسألن الذين أرسل إليهم والله Ubangiji ya saba rantsuwa ya ce, Wallahi sai ya tambayi allazi na ƙursila ilaihim al'ummomin da aka aiko masu manzanni. A yi al'ummomi an ijabata himin rusula a kan wace iriyar amsa suka ba manzanni da lokacin da suka zo masu. Wa amalihim kuma wane irin aiki suka yi fi ma ballagahun a cikin abin da aka ba su aka isar masu da manzanci a cikin shi. kuma Allah ya ƙara sabarin tsuwa ya ce wala nas'alan dal mursali kuma wallahi su ma manzannin sai mun tambaye shi sai mun tambaye su anil iblagi ya suka isar da manzancin da na aiko su da shi
wala naqussanna alaihim bi ilm wa ma kunna ghaibin wala naqussanna alaihim bi ilmi hakika za mu kissanta musu labari bi ilmin a cikin ilimi alaihim a kansu linakhbirannahum za mu ba su labari an ilmin labari na ilimi bima fa'aluhu bima fa'aluhu da abin da suka aikata su al'ummomin da su manzannin na'am wa makunna domin mu ba mu kasance gafili na rabkanannu ko kuma waɗanda ba su a gurin ba lokacin da manzannin suka zo suna isarwa muna tare da su muna ji muna gani haka su ma waɗanda aka aiko wa manzannin abinda suka yi muna a gurin muna tare da su kuma muna ji muna gani kun gani abinda za mu ba su labari da shi abu ne na sani ba abu ne na kirkire ba na'am قال والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون والوزن الأعمال أو أيك أو لسهائفها كوكما تكدن أيك بميزان دابين أو shi mizan lahu lisan yana da wani harshe wa kaffatani da hannuwa guda biyu kama wa da fi hadisin kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi ka'inin matabbaci ne yawma izin a wannan a wata rana ai yawma yawma su'ali a ranar da za a tambaye su almazkuru wanda muka yi muku bayani din nan wa huwa yawmal qiyamati shine ranar tashin kiyama to wannan awan da za a yi na ayyuka alhaƙo gaskiya ne wato za a yi gaskiya a cikin shi cikin wannan awan ɗin don haka faman saƙulat mawazinu duk wanda mizanin shi yana waye bilhassanati da kyawawan ayyuka wa'ula'ika su waɗannan waɗanda kyawawan ayyukansu suka cika ma'aunai humul muflihuna su ne masu babban rabo alfa'izuna masu rabauta da rahamar ubangiji ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ومن خفت موازينه دكو وندم أو ننسى يزمت باشد نوي بسيئة سبودا أيكا مونا أيكا دا أيكتا fa'ula'ika waɗanda suka yi irin wannan aiki munana allazi na khasiru an fusan su ne waɗanda suka taɓar da kawunansu bita siyiri ha da sanya ta da tabbatar da ita ilan nari zuwa ga wuta wannan ya kasance ne bi makanu na irin abin da suka kasance yazlimuna suna zalunci bi ayatina da ayoyinmu ai yajhaduna suna kyama suna gudunta suna kin ansanta ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون shi ubangiji idan ya kawo magana ya kawo wannan to sai kuma ya kawo wata magana da za ta sauƙaƙe maka nauyin damuwar da yake baka labari a kashi sai ya kawo maka hukunci ko kuma ya kawo maka wani bayani wanda zai rage maka tsoro na irin abinda ai ya yi mana magana za a tambayi kowa a irin aikinsa sannan kuma za a auna ayyukan kowa sannan kuma ya nuna mana wanda ayyukansa suka kyautata ma'aunin shi zai nauyi to wannan shine wanda suke cikin masu rabo wanda kuma ma'auninsa ya zama bai da nauyi saboda miyagun ayyukansu sun fi yawa su kuma ya faɗa cewa waɗannan su ne taɓaɓɓu to a nan sai ubangiji ya kawo mana wasu ƙisoshi ƙanana daga cikin manyan babban wannan ƙisa da ya fara mana na halittar ita kanta ƙasa da ɗan adam da asalin shi sai ya ce walaƙar makannaku ya ku ‘yan adam haƙiƙa mun saukar da ku fil'ardi a cikin ƙasa waje an lalakun fi hama aishi muka sanya muku hanyoyin rayuwa a cikinta ta ishu na biha da za ku rayu a ciki da ita jam'a ma'ishatin wato ma'aish jam'i ne na ma'isha ƙalilan sai dai kaɗan ne tashkuru na kuke godewa kaɗan ɗin ma ma matuƙar kaɗan.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين wala kar khalaqnakum haqiqa mun halicce ku ai abakum adamu mun halicci babanku annabi adamu sun musawwarnakum sai kuma muka suranta ku wa antum fi zuhurihi ku kuna cikin tsatsansa sun maƙulna lil mala'ikati yayin da muka gama suranta ku sai muka ce ma mala'iku isjudu ku yi sujada li adama ga adamu sujudu tahiyyatin sujada ta gaisuwa bil inhina'i da dukawa kun ga ashe dukawa a gaida wani ba shirka bane a sujadar da take shirka in amma wani ba Allah ba shine dora goshi a ƙasa to duk wanda yayi wannan ya wuce iyaka yayi abinda ake ma Allah qalu sai mala'iku suka ce sajada in hina'in sajada ta dukawa fasajadu sai mala'iku dukkansu suka duka suka durkusa suka yi ma annabi adamu gaisuwa illa iblis sai iblis abal jinni uban aljannu kana a lokacin ya kasance bainar mala'ikati yana cikin mala'iku lam yakun sai zamo bai kasance ba minas sajidina daga cikin masu sujada mala'iku قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال abinda iblis ya ba da amsa kala sai ubangiji ta'ala maɗaukaki ya ce mashi ma'amana aka me hane ka Allah ta sujuda ka ƙiyin sujada laɗin nan ƙari ce an ta sujuda ka ƙiyin sujada hina amartuka yayin da na umarce ku kai da mala'iku cewa ku yi sujada ga annabi adam ƙala sai shaidan ya ce yana ba Allah jawabi saboda ƙarfin taɓewa da ba Allah bai yi shi taɓaɓɓe ba ba irin wannan amsin zai ba Allah ba to da yake Allah a cikin sabiƙar ƙudurarsa ya halitto shaidan dama taɓaɓɓe ne sai ce ma Allah ana khairun minhu ai ni na fi annabi adamu ni ne sama da shi dan mi he kawo hujja khalaqtani min narin ai ka halice ni da harshen wuta ne wa khalaqtahu shi ko ka halice shi min dinin daga yambu kaga ko tsakanin yambu da harshen wuta akwai bambanci harshen wuta daga haske ne bai da jiki shi ko yambu jiki ne na قال فهبط منها فما يكون لك أن, تتر أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين to wannan rudi da shedan ya kalli kansa shi yasa Allah ya hana jiji da kai al'ujubu kenan ganin kanka kai wane ne to Allah ya haramta matukar zaka kanka kaiwa ne ne to zaka ga ka cancanci kaza ka cancanci kaza baka cancanci ai maka kaza ba baka cancanci ai maka kaza ba to a lokacin ba abin da zai zo a cikin a cikin tunaninka baka sani ba kawai girman kai sai ya fara fado maka to kun gani an shiga saba ma Allah kai tsaye kenan kala sai ubangiji ya ce to tunda haka kake gani kamar ma'ana na zalunce ka kenan to fa habib sauka min ha daga aljanna min aljannati daga aljanna wa qila min as-samawati aka ce a'a daga sammai ne ake nufi dan mi fa ma yakunu ai be be be be kamata laka gare ka an ta takabbara fi haka yi girman kai a aljanna ko kuma a sammai fakhruj dan haka ka fita min ha daga aljanna innaka kai dinnan mina sagirin kana daga cikin wulakantattu azzalilina kaskastattu ala anzurni ila yaumi yub'athun kala sai shedan yace anzurni maimakon yace ya ubangiji nayi kuskure ka yafe min wannan gajiyawa ce ta tawa dan haka ka yafe min a'a sai wannan hukunci na Ubangiji na azal ya tabbata gare shi sai ya ce an zurni to ɗan tsahirta mini akhirni kaɗan jinkirta mini ila yau mai ba a sun har zuwa ranar tashin kiyama ai ranar da za a tada annasa mutane ala innaka min al-munzirin إلى يوم الوقت المعلوم ƙala sai ubangiji yake- ya ce mashi innaka to ka je an minal munzarina kana daga cikin waɗanda aka jinkirta mawa wa fi ayatin ukhra a wata aya can ta cikin suratul hijri yana cewa ila yawmil waqtil ma'lum zuwa wani lokaci sananne Wa- ai waqtil nafhatil ula waqatin hura kafo na farko ranar da za a tada duniya to ran nan ƙarshen lokacin da za mu baka ya zo قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم
Ƙala sai shaidan ya ce, Fabi ma gawaita ne, to ta dalilin wannan ɓatarwar da kai mini, bigewa ikali na ɓatar da ni da kai, a la'aƙa'udanna, wallahi sai na zaune lahun ga ‘ya'yan Adam, libani Adama ga ‘ya'yan Adamu, sira ɗaka, hanyar da za su bi su sadu da kai almustaƙi madaidaiciya, duk inda hanyar da za su bi su sadu da kai su bauta maka sai na bi wannan hanyar na zaune na hana su binta. na ai a ɗariƙil musuli ai a ɗariƙil musuli hanya mai sadarwa ilaika zuwa gare ka ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ba tse- ba zaunewan kawai zan yi ba in ji shaidan sun mala'atiyan nahun kuma wallahi zan zai ke masu min bayani aidihim ta daga ɓangaren gabansu wa min khalfihim da ta- da in zo masu ta bayansu wa an aimanihim kuma in zo masu ta ɓangaren damansu wa an shama'ilihim in zo masu ta ɓangaren hagunsu ta ko'ina zan rika zuwa masu ai min kulli jihati ta kowace fuska fa amna'ahum fa amna'ahum in hana su an sulukihi bin hanyar hanyar al- zuwa ga Allah qala ibnu abbas abdullahi ibnu abbas yace wala yasdi wa an yati min fawqihim amma ba zai iya samun damar ya zo musu ta saman su ba li'alla yahula bainal abdi wa bainar rahmati dan kare ya shiga tsakanin bawa da rahamar Allah wala tajidu ko ba za ka sami aksarahum yawa-yawan su shakiri na masu godiya ba mumini ne wato ba za ka same su muminai ba قال خرج منها مدعوما مدهورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين
ƙala sai ubangiji ya ce ukhroj duk da haka da ya fita min ha daga aljanna maz'uman kana abin aibatarwa maz- ai mu'iban abin aibatarwa mamtu- mamkutan abin tauye ma daraja madhuran abin korewa mubta'i- mub'idan abin korewa anin rahmati daga barin rahamar ubangiji ba kai ba kadai lamanitta bi aka har da ma wanda duk ya bi ka minhum daga mutane minan nasi daga mutane wallamul ibtidai aw mawdi'atun lil qasmi wa huwa la'amla anna da kai da su dinnan duka wallahi sai na cika jahannama wutar jahannama minkum da ku ajma'ina baki ɗaya ai minka kai da kai dinnan bi zurriyatika da zuri'aka mataimakanka wato aljannu waɗanda suke marasa imani kafirai wa minan nasu da ma mutane waɗanda suka bi ka wa bi ta galibu hadiri alal ga'ibi wa fil jumlati ma'ana jaza jaza'un min ash-shaqiyya ay min man tabi'aka wa azibu duk wanda ya bi ka wallahi sai na yi mishi azaba
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
sai ubangiji ya wayoyo zuwa ga adamu ya ce to adamu ka dai gani abin da ya faru to wakala ya ce ya adamu ya kai adamu uskun anta wa zau- an- uskun anta ka zauna kai wazaujeka da matakka a hawa a shi ita ce hawa'u hawa'u bilmaddi ku zauna aljannata aljanna fakula ku ci min haisu shi ituma duk abin da kuka ga dama amma wala taqraba hazihi shajarati kada hazihi shajarata kada kusa ku ci wannan itaciya bil akli da ci min ha daga gare ta wahiyal hindatu ita ce alkama in ji waɗansu masu fassara fata kuna idan kuka ci ta to za ku kasance mina zalimina ma daga cikin masu zalunta kawunansu saboda duk ni'imar da ne maku to za ta gushe zan anshe ta
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين fawaswasa lahuma sai shaidan ya sanya musu waswasi in lahuma shaidan sai shaidan ya sanya musu waswasi shine iblis liyubdiya dan ya bayyanar da ma'uriya abinda aka boye anhuma gabarin ganin su su biyu lahuma gare su ai min sau'atihima na daga tsiraicin su wa qala yace sai shaidan yace masu ma na hakuma rabbukuma ai ubangijin ku bai hane ku cin wannan ita an hazihi shajarati cin wannan itaciya ba illa an takuna sai dan gudun kada ku zamo malakai malakaini wato mala'iku biyu kai da hawa'u wa ƙuri'a bi kasirin lami an kuma an karanta ta malikaini wato dan ku zamo sarakuna guda biyu au kuna ko kuma ku kasance min alkhalidina na masu dawama a ciki kada a hitar da ku kun ga ni da ban ci ba kun ga an hitar da ni to Allah ya hana ku ci wannan itaciyar ne dan in kun ci ba zai hitar da ku ba za ku dawama to waswasin da shedan ya tura a cikin zukatarsu kenan a wata aya kuma ya ce hal adullu kuma shin bani a shirye da ko ala shidiratin da cin wata itaciya ba shidiratul huldi itaciyar dawwama wannan itaciyar ta dawwama ce wa mulkin kuma duk wanda ya ci ta zai samu wani mulki lawan da bai karewa baya tsufa
wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin wa kasama huma kuma ya ta yi rantse musu billahi da girman Allah to su ba su san sabo ba ba san ana saba ma Allah ba ko ba sun za a iya hada wani wani abu da Allah ya zama wannan abin ba haka yake ba to ya ta rantse musu billahi da Allah inni wallahi ni dinnan laminan nasihina ina daga cikin masu nasiha la kuma daga a gare ku fi zalika a cikin wannan shawarar da nake ba ku فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وناديهما ربهما ألم نهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين فدلاهما شيطان يشري الدسو بس سابا ما الله أم da kuma sarayar da su an manzilatuhuma akan wannan manzila da suke kai ta ɗaukaka bigururin da wani rudi minhu daga gare shi falan ma za ka shajarata yayin da adamu da hawa'u suka ɗanɗani wannan itaciya aka lamin ha suka ci ta suka ci wani abu daga cikinta badat lahuma sau'atuma kawai sai ga tsirancin su ya bayyana ai azhara na kullum min huma qublahu wa qawla al-akhir sai kowannen su gaban shi wato farjin shi ya bayyana mashi da bai taba ganin gaban shi ba saboda sutura da Allah ya mishi ballantana na wani shi sai gashi al'aurar shi ta bayyana kuma al'aurar ɗan uwan shi ta bayyana mishi ya yana ganin al'aurar shi yana ganin al'aurar ɗan uwan shi waduburihi kuma yana ganin bayan shi yana ganin bayan ɗan uwan shi ma'ana mazaunan ɗan uwan shi wasu mai kullum minhuma sau'atun an ambaci dubur da ƙubul kowannensu an ambace shi da sau'at linki shafihi ya su sahibu saboda duk lokacin da ya yaye mai shi to sai ya ji daban sai ya ji damuwa yanzu da ɗayanmu zai yi wawan zama to har in aboki ne da yake ba a ganin girman shi za a ce gara zaman ka ko kuma na gabarewa to da Allah duk wanda ya wawan zama aka ce mishi haka ya zai ji za ka ga ya sauri farab ya rihe saboda abin ya zama mashi abin kunya abin damuwa to ballai babban mutum ballai wanda bai taba gani me ake ce ma al'aura ba to an ambaci al'aura ta gaba da al'aura ta baya da sau'at abin bacin rai waɗaɗika sai suka kasance suna tsinko min waɗaɗika alaihima waɗaɗika ya sifa ne sai suka kasance suna ɗan fara min waraƙil jannati ganyen aljanna alaihima a jikin al'aurarsu domin suna rufe al'aurarsu domin su daina ganin ta zama ba a bayyana take ba wana dahuma sai ubangijinsu ya rabbuhuma sai ubangijinsu ya kira zuwa gare su adamu da hawa'u ya ce masu alam an ha kuma ashe ban hane ku an tilkuma shajara ga barin cin wannan itaciyar ba wa a ƙulla kuma kuma na ce muku har yau sai da na ƙara kwankwanta muku inna shaidana kun ga shaidan aduwun maki ne mubinin mai bayyanar da adawar shi la kuma gare ku don haka sai da na faɗa muku na gargaɗe ku na'am قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين to akasin wanda Allah ya halice shi fi a sabiƙar iliminsa cewa shi a halakakke ne da wanda a sabiƙar Ubangiji ya halice shi mai rabo ne shedan dama Ubangiji ya halice shi cewa tababbe ne da haka duk abin da zai zo da shi da farko na biyayya ba za ta amfane shi ba saboda a ƙarshe wal aqibatu lil muttaqin a ƙarshe zai yi abin da duk wannan biyayya da yayi ma Allah za ta zama ta banza to su ko annabi Adamu da Hawwa'u a sabiƙar ubangiji dama Allah ya halice su masu arziki ne dan haka ko da sun saba ma ubangiji to za su zo da abin da kuma za ya yafe masu ƙala sai annabi Adamu da Hawwa'u suka ce rabbana ya ubangijinmu zalamna anfusana mun zalunci kawunan mu bima asiyatina da saba maka da muka yi wa illam taghfir lana ya ubangiji in baka gafarta mana ba warhamna wa tarhamna kuma kai jin kai gare mu lanakuna min alkhasirin zamu shiga zamu kasance cikin tababbu Allah ka gafarta mana qala hajidu ba'dukum li ba'din adu ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلهين قال سي أبنجي يتي أهبدوا كدي سوكا أي آدم آدم وحواء ده حواء بما بما اشتملتا da abin da suka taro alaihi na daga gare shi min zurriyati kuma bimashtamaltuma da abin da kuka taro alaihi min zuriyati kuma na daga zuri'a ku shi yasa Allah ya yi zamiri na jam'i ya ce ihibi ɗube ce ihibi ɗa ba da su da annabi adamu da hawa'u da abin da suka kunso na zuri'a su to duka su sauka ba'adukum aduwum sashin ku zai kasance maƙiyi li ba'adin ga sashi min zulmin na daga zaluncin da zai rika bijirowa ga ba'aduhum sashin su ba'adan ga sashi sannan walakun mustaqarrun kuna da wani mazauni fil ardi a ƙasa ai makanin istiqrarin gurin da anan ne za ku tabbata wa mata'un kuma a gurin ne za ku rayu ilahinin zuwa lokacin da Allah ya ɗiba muku tanqadi fihi ajalukum da ajiljilan ku za su ƙare a cikin shi قال فيها تهيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ƙala sai ubangiji ya ce fiha a cikin ƙasar nan ai al'ar da ƙasa ta hayauna a nan ne za ku rayu wa fiha a cikin ƙasar nan ta mutuna a ciki za ku mutu wa min ha kuma daga ga ƙasar nan ne tukhrajuna za a tado da ku bil ba'si da tashi a ranar tashin kiyama يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم يا كو آدم kada an zanna alaikum libasan mun saukan maku mun halittan maku da tufafi lakum gare ku yuwari da zai rika suturce sau'atukun al'aurunku a libasan duk wani abin da zai suturce al'aura sunan shi libas warishan ko mun halitta maku da kayan ado ma ya tajammalu abinda za a yi ado bihi da shi minas thiyabi na daga kaya shi kuma duk wani kaya wanda za a yi ado da shi ba na larura ba a na ado ne to sunan shirish wali ba su taqwa kun ga tufafin tsoron Allah al'amalus salihu al'amalus salihu wato aiki managarci wasumtul hasan da kawaici mai kyau ko kuma al'amalus saliha tufafi masu kyau ayyuka masu kyau wansumtar hasana da kuma kyakkyawan kawaici mubtada ne in ka ɗauke shi mubtada ko kuma in kai mashi rafa ko kuma labari shi gaba ɗaya dai mubtadan ya zo a jimla ne don haka labarin shi ma zai zo a jimla ne zalika khayar to wancaninka aiki mai kyau da kuma kyakkyawan kawaici shi ne ya fi wato su ne libas ta wato tufafin tsoron Allah zalika Allah ya halitta muku waɗannan abubuwa da muka faɗi ne min ayatihi daga cikin idan ya nuna muku ayoyi min ayatin lahi daga ayoyin Allah da la'ilun ayoyi ne wanda suke shirarwa ga ƙudratihi ikonsa la'allahun ko su cewa su ‘yan adam ya zakaruna za su yi imani ko kuma su waɗannan al'ummu da aka aiko manzanni a cikinsu za su yi imani.
Ya bani Adama la yaftinan na kuma shaitanu kama a kharaja abawaikun min aljannati yanzu alhuma لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يريكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يا بني آدم يا كو يا آدم la yabtinan na kuma shaidanu kada ku bari shaidan ya halakar da ku Allah ta tabi'uhu wato kada ku bi shaidan fataftanu sai ku fitinantu ku yi shirka kama a kharajakun kamar yadda ya fitar da abuwaikun iyayenku Adamu da Hawwa'u bi fitnatihi da fitinarsa min aljannati ya fitar da su daga aljanna yanzu har aka anhuma libasuhuma tufafinsu suka ciratu gare su liyar yahuma kuma dan ya nuna ma junansu sau'atihima wato tsiraicin junansu inna hushi shaidan yarakun yana ganin ku kuwa shi wa ƙabiluhu da rundunarsa min haisu la taraunahu ta inda ba ku ganinsa lila ɗafata ya ji sadihim saboda raushin jikunansu a adami alwanihin ko kuma rashin wato launinsu da haka ubangiji a kodayaushe yana kiran ɗan adam da cewa ya rika lura ya rika tunani ya kuma rika tuna cewa yaya shaidan ya yi da kakanshi annabi adamu da haka ya rika tsoron shaidan ya koma ma Allah ya rika bauta ma Allah inna ja'alna shayadina ubangiji ya ce mu mun sanya shaidanu auliya'a su zamo masu taimako wa ƙurana a kuma da abokai lillazina la yu'minuna ga waɗanda ba su yi imani ba ko kuma ba su yin imani kafirai kenan وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون wai za falu fahishatan idan mushrikai suka aikata wani sabo na shirka ka shirki kamar shirka wa dawafihim bilbaiti da yin dawafin ɗakin Allah uratan suna huntaye ƙa'ili ne haka ji suna cewa la na dufu fi siyabin asainan lahafiha ai ba zai bai kamata mu rika yin dawafi da tufafin da muka saɓi Allah a cikinsu ba fanuhu an sai aka hana musu yin haka din wato suna shedan yariya musu cewa ai tunda kun sabi Allah da tufafin ku kamata ya ku cire su in za ku kewaye ɗakin Allah ku yi shi tsirara to in haka ne in bacin shi sakarci to jikin shi jikin ba da shi aka sabi Allah ba to su kauda su kauda jikin mama na gaba daya to halakawa ce ta shedan a fanuhu anha sai aka hana mutanen makka daga yin dawafi suna tsirara ƙalu in suka aikata wata taɓarkazar sai su ce wajen na alaiha a ba'ana ai mun sami iyayenmu ne suna aikata hakan fakta dai na bihin sai muka koyi da su to da nan suka tsaya to da da sauƙi-sauƙi amma babban bala'in sai suka ce wallahu amara na biha Allah ma shi ya umarce mu da mu haka aidan kuma sai ubangiji ya ce masu kullahum ka ce masu inna allaha la ya'muru bil fasha to ku sani dai shi ubangiji bai horo da yin alfasha ataquluna ala allahi ma la ta'lamu shin ya kamata ku fada ma ku kirkira magana ku jingina ta da Allah abinda ba ku ba ku da sani a cikin shi cewa cewa ubangiji shi ya faɗi haka istifhamu inkarin wannan tambaya ce ta musu قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون قل كتيمسو amara rabbi bilkis shi dai ubangijinmu yana horo da abi hanya madaidaiciya ne ko kuma a yi adalci wa aqimu ku tsaye da wujuhakum fusakunku in lillahi ga Allah duk abin da za ku yi bauta to ku yi shi dan Allah ku tsarkake Allah a cikin shi inda kulli masjidin a duk yayin da kuka zo yin bauta a kowane wurin bauta ko kuma kowane masallaci ko kuma ko duk lokacin da kuka zo akhalasu lahu sujudakum ku kyautata ku tsarkake mishi ku kada ku hada shi da wani abu wad'uhu ai ku bauta mishi mukhlisina kuna masu tsarkakewa lahu da addini mina shirki daga barin hada shi da wani kama bada'akum ku sani a yadda Allah ya fare ku walam takunu shay'an baku kasance da akwai ku ba ta'udun to haka Allah zai mai da ku a haya'an rayayyu yau malkiyamata ranar tashin kiyama.
Fariƙan hade wa fariƙan haɓɓa alaihim balala, innahum muttakhazin shayaɗi na auliya amin dunin wahi wa ya hasibu na annahum muhtadun.
To, lokacin da Allah ya tado da mutane a ranar tashin kiyama za ka same su sun kasu kashi biyu, fariƙan minkum, wani yanki daga cikin kuhada suna cikin shiryayyu sun samu shirya. Allah ya samu cikinsu. Wa fariƙan wani yanki kuwa haƙa alaihimu dalala ɓata ce ta tabbata a kansu. Don mi, innahum takhazu shayaɗina, su sun girki shaiɗanu auliya'a abin bauta ma su suke bi min dunillahi ba Allah ba. Wa yasibuna har suna tunanin annahum su cewa su muhtaduna su ne shiryayyu.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ya bani adama ya ku ‘yan adam ku zu zinatakum ku riƙi tufafinku ma ya suru auratukun abinda zai ishe ku rihe- suturci al'auraku inda kulli masjidin yayin dukkan yi wa Allah ibada inda salati yayin yin sallah wa ɗawafi da ɗawafi wakulu kuma ku ci washrabu ku sha mashi itin abinda kuka ga dama amma na halal wala tusrifu kada ku yi almubazzaranci innahu domin shi Ubangiji la yuhibbul musrifina baya son masu almubazzaranci.
قل ما حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون Wannan aya da za a karanta, Allah ya yi raddi ne akan waɗanda suke cewa ai mutum na Allah shi ba ruwan shi da duniya, duk wani abin daɗi ba ruwan shi da shi, duk wani abu eh, tufa mai kyau ba ruwan shi da ita, duk wani gida mai kyau bai kamata a ce an samu na Allah a cikinsa ba eh, eh, yana da shi ba, ko motoci, ko ya- auren mata ya kyawawa, da dai sauransu na ni'imomin Ubangiji. Ai na Allah, ina ruwan shi da wannan, ya ya garabka na gabanin waɗannan kawai ya Allah kawai Allah ya ce a'a ƙul ka ce musu inkaran alaihim saboda musu akan maganar da suka yi man harrama ka ce musu man harrama zinatan lahi lati akhraja li ibadi wa ya haramta wato ah, tufafi wanda Allah ya halitta li ibadihi ga bayansa minan libasi na daga tufafi waɗai ba da daɗaɗan abinci almusalar zati masu daɗi minan rizki na daga arzikin ubangiji an waye ya har ya ce haramun ne kul ka ce masu hiya duka waɗannan tufafi masu kyau na alfahari ko gidaje kyawawa manya-manya ko motoci ko mata kyawawa ko dai duk wani abu na ni'ima Allah ya halice su ne lillazina amanu ga bayinsa muminai fil hayatid duniya anan rayuwar duniya bil istiqaqi su suka fi cancanta wa in sharakahum fiha garam duk da cewa waɗanda ma ba muminan ba su ma an ba su a duniya to amma dai duk wani nau'in kayan ni'ima na abinci ne mai daɗi tufa ce ta alfahari ta ado ko ko gidaje ne ko motoci ne ko ma menene mai kyau Allah a duniya dan mumini ya yi shi dan mumini ya yi shi amma tun da rayuwar duniya ce kowa da kowa shi sai aka ba har da ma kafirai amma ba wai dan eh, jin daɗi na kafirai ba ne a na muminai ne khalisatan amma abar keɓancewa ce bihim ga muminai yawmal kiyamati a ranar tashin kiyama ranar tashin kiyama in ka gani ima ko gida mai kyau ko wani abin jin daɗi to na mumini ne kawai kazalika haka eh, ya kasance nufasil layat muke rarrabe ayoyi nubayyinu ha muke bayyanar da ita misal zalika kamar yadda muka yi muku bayani eh, eh, misal zalika tafsil irin yadda muka rarrabe dinnan liqaumin amma ga mutanen da suke ya alamuna suna in an faɗa musu za su fahimta za su sani ya tadabbaruna sai su yi eh, tadabburi fa innahum sai su kasance muntafa'una biha masu amfani da duk wata aya da Allah ya aiko da manzanninsa da ita قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Allah ya ce to in mamure kuke ba ku san me Allah ya halatta me Allah ya haramta ba to ku zo ku ji kullun ma harrama rabbiyal fawahisha ubangiji ka isanu dai ubangiji na ya haramta duk wani abin da yake alfasha ne a cikin shi alkaba'ira manyan zunubai kan zina kamar zina da sata da caca da shan giya da duk da ƙarya da annamimanci da rada da duka wani abin da yake kaba'ira ne to wannan Allah ya hana shi ma zahara wa abin da ya bayyana min ha daga cikin waɗannan kaba'ira ɗin wa ma baɗana da abin da ya ɓoyo zaharaha wa sirraha ɓoyayyarta da bayyanannarta wal isma da saɓo ma ƙananan zunubai kenan wal bagaya da zalunci alan nasi ga mutane bigayar alhaƙi ba tare da sun yi abin da za a cutar da su ba wa an tushirku kuma Allah ya haramta ku hada wani billahi da shi wajen bauta mawa malam yunazzil bihi sultanan abinda Allah bai ce ayi ba bai sanya wata hujja akan hakan ba bai ce a bauta wata aya bata zo ta ce Allah ya ce a bauta ma gunki ba ko ya ce a bauta ma wani ba ko ya ce a bauta kuma ka zo ka bauta to duk in ka haka wannan shirka ce wa an taƙulu kuma Allah ya haramta ku ce ku danganta ma la ta'lamuna abinda ba ku sani ba alallahi zuwa ga Allah min tarimin na haramta wani abu malam ya harim abinda kuma bai zama haram ba wa gairihi ko halatta wani abu da bai zo cewa halal ba wa likulli ummatin ajal فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون dan haka wa likulli ummatin kowace al'umma wato kowane mutum da ɗaya daga cikin al'umma ajalun yana da wani lokaci na musamman wanda Allah ya riga ya ɗebo mashi kuma ba zai wuce wannan lokacin ko ba zai rage ba bai za ja ajaluhum idan lokulkudur ajuljulansu ya zo masu la ya stakhiruna ba a jinkirta masu sa'atan ko da sa'a guda ba anhu ga wannan lokacin nasu wala yustaqdimuna ko ba za a dauke su ba kafin awa ɗaya da lokacin su ya cika a dauke su a'a sai ya cika
يا بني آدم إما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا بني آدم يا كوب يا آدم إن ولم ما زائدتي ma'ana in ya tiyannakum rusulun minkum in manzanni suka zai ke maku daga cikinku suke kuma suka zo maku da aike na ya kusuna suna labarta maku ayati ayoyina alaikum akan ku to famanittaka duk wanda ya ji tsoron fada ma shirka wa aslaha ya kyautata aiki amaluhu aikinsa fala khawfun alaihim to duk wanda ya zamo cikin waɗannan ba jin tsoro a gare su wala ya hazanuna hum su wala ya hazanuna ba za su kasance masu bakin ciki ba fil akhirati a ranar lahira wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru ana haulaika ashabun nar hum fiha khalidun amma wallazina kazzabu waɗanda duk suka ƙaryata bi ayatina da ayoyinmu wastakbaru suka yi girman kai an haga barin riko da ita falam yuminu biha ba su imani da ita ba fa ulaika ashabun nar to waɗannan su ne ɗan wuta hum su haliduna fiha masu dawwama ne a cikin wuta فمن أظلم ممن ابتري على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين faman aila ahada ba daya azlama mafi zalunci min maniftara ala Allah ka zuban irin wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ta zuwa ga Allah bi shirki da shirka walwaladi da da ilaihi zuwa ga Allah yace ai akwai wani Allah banda Allah abi wanda za a hadu abauta cewa kamar masu taslis Maryam Allah Allah Allah ne Maryam Allah ce Isa Allah ne to wannan shirka ce ko kuma jingina mishi da cewa ai dan Isa dan Allah ne ko Uzairu dan Allah ne to duk ba wanda yafi kowa zalunta kanshi irin wanda ya kirkiri wannan ƙaryar kuma ya jingina ta da Allah au kazzaba ko kuma ya ƙaryata ya ƙaryata bi ayatihi da ayoyin Allah alqur'ani shine alqur'an ulaika to duk waɗanda suka yi haka yanaluhum nasibuhum rabansu zai wato rabansu minal kitabi na daga littafi zai same su mimma katabat lahum fil lawhil mahfuzi irin abinda aka rubuta musu za su samu a tsawon rayuwarsu a cikin lawhul mahfuz na arziki da ajali duk dai za a basu wa gairi zalika da abinda ba wannan ba ma hatta iza ja'atuhum rusuluna za a kyale su har sai lokacin da manzanninmu ayil mala'ikatu mala'iku suka zo masu yau mai ya tawafahun za su ɗauki rayukansu ƙalu sai mala'ikun su ce lahum gare su tafkitan dan zarki aina makuntun ta da'una ina abin da kuke bauta ma min dunin lahi wani Allah to a yanzu sai suwaiga suwaiga ƙalu he su ce zallu Allah wallahi sun ɓace ba mu gansu ba falam na rahun ba mu gansu ba wa shahidu to a lokacin wane za su shaida ala an fusiyin a bisa kan kansu inda almauti yayin da za su mutu annahun cewa su kanu sun kasance kafirina kafirai قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضئب ولكن لا يعلمون قال تعالى sai ubangiji madaukakin sarki yace yawmal qiyamati ranar tashin kiyama sai yace ma waɗannan kafirai da suka shirka da Allah yace udkhulu jumlata umamin ku shiga cikin taron dukkan al'ummomin da su kadhalat suka rigaye ku min ƙablikun suka rigata min ƙablikun kafin ku min aljinni na daga jama'a aljanu wal'insu da mutane finnari ku duka ku shiga wuta kullama da halat ummatun biyayin da wata al'umma ta shiga annara wuta la'anat utaha sai ta tsine ma allati qabla hawa da ta rigaye ta lidalaliha saboda batar da ita batar da ta yi biha da bin wannan al'ummar hatta iza daraku har sai lokacin da suka haɗu cip cip cip a cikin fiha a cikin wuta jami'an baki ɗaya qalat ukhrahum sai al'ummar ƙarshen su li'ulahum ta ce ma ta farkon su ai li ajlihim ta ce masu waɗannan al'ummar farko domin su ne suka fara ƙirƙiro ɓata wa homar matubu ina su kuma su ne su suka yi bi gare su sai su ce rabbana ya ubangijinmu ha'ula'i waɗannan al'ummar farko ɗinnan azalluna su suka ɓatar da mu fatihim azaban za'ifan Allah ka ninninka masu azaba ninki ba ninki minan nari na wuta ƙala ta'ala sai ubangiji ya ce wale kullum minkum wa minhum dhi'fun da ku da su kowanne sai dai za mu ninninka masa azaba azabun azaba mudaffafun abin ninninkawa sai dai walakin ku la ta'lamuna ba ku san dalilin da zai sa kowannen ku aninka mishi ba dalilin ninka ma na farko saboda su suka kirkiro batar na bayan su suka bi dalilin ninka ma na baya ayoyin ubangiji sun zo mishi ya bijire ya kibi to da haka kowannen su sai a ninka mishi azaba saboda ya cancanci yin azabar
وقال توليهم لأخريهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقالت أولاهم سي الأمة فرقو تتيلي أخراهم قد الأمة كرشي فأيبا ما كان لكم علينا من بامدين بمبنسي مودكم li'annakum lam takfuru bi sababina dan ku ba dan mu ba ba dalilin mu kuka bace ba ku dai kun bace dan iskancin kanku ne kawai fa nahanu wa antum da mu da ku sawa'un duka yau duk ɗaya muke qala ta'ala lahum sai ubangiji ya ce masu to dan haka fa zuku ku dandani al'azaba azaba bima kuntum taksibuna na duk irin abinda kuka tsawururutan makanku إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين innan lazina kazzabu bi ayatina sannu dai waɗanda suka ƙaryata da ayoyinmu wasu takbaru suka yi girman kai an ha ga barin binta falam yuminu biha ba su imani da ita ba la tufattahum lahu abwabas sama'i ba za mu buɗe masu ba za mu buɗe masu hanyoyin sama ba iza uriza bi arwahihim yayin da aka daga da rayukansu ilaiha zuwa ga sama ba adal mauti bayan mutuwa fayahabidu biha fayuhbadu biha sai au jeho ta ƙasa ila sijini zuwa ƙarƙashin ƙasan bakwai wurin da ake ce masijin bi khilafil mumini sabanin rayukan muminai fatufattahu lahu fataftahu lahu sai a buɗe mishi ƙofofin samawi adu a hau bi ruhihi da ruhinsa ila sama'i zuwa ga sama as-sabi'ati sama ta bakwai kama wada da fil hadisi kamar da yadda ya zo a hadisi wala ya da hulunar jannata su waɗanda suka girman kai suka ƙin imani da ayoyin Allah la ya da hulunar jannata ba za su shiga aljanna ba hatta ya laljal jamala in ko za su shiga aljanna har sai ran da raƙumi ya shiga fisan milkiyaɗi a kafa allura kunga ko babban misali ne Allah ya shin da Allah a suranci akwai rana ran da allura ita kanta za ta bude ta yi abin nan har raƙumi ya shiga cikin wannan kabo to wannan kawai wato yankewa ne na gaba ɗaya ba zai yiwu ba kafiri ba zai shiga aljanna ba matuƙa sai ran da raƙumi ya shiga kafa allura ya fita to ran nan kam kafiri zai shiga aljanna na'am waka zalika haka wannan sakamako yake irin wannan sakamako najizi muke sakawa almujrimina kafirai
lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash wa kadhalika najziz zalimin lahum su kafirai suna da mihadun wata shimfida min jahannama na wuta wa min fawqihim kuma an yi rufi a gare shi ga washin wato rufe-rufe na wuta ƙasa an yi shimfiɗo ɗin wuta aka ɗora su sama kuma aka rufe da rufe-rufen wuta Allah ya tsaye waka zalika haka nan na jizil zalimina muke saka ma kafirai da irin aikin da suka yi
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون to amma wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata na kyawawan ayyuka la nukallifu lamsan mu dai ba mu ce tu- mun kallafa ma rai ta yi abin da ba ta iyawa ba illa wasu sai abin da za ta iya yi kar a cikin ibada saboda neman lada ka yi abin da har za ka halaka kanka don har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tsaurara a cikin addini to sai addini ya buwaye shi wata rana ma ba zai iya aikata shi ba to don haka kai dai ka da'i ka ɗauki abin da za ka iya yi amma kuma ka kashen take don ka ji an ce ba a wajabta maka abin da baka iya baka ce ai sai sassauka to a aljanna ma fa sai sai ordinary za ka shiga yawwa min al'amali na daga aiki dakata gurgurdan ikon ta min al'amali na daga aiki itiradun baina huwa baina khabarihi wa ulaika waɗannan waɗanda suka yi imani da Allah suka kyautata ayyukansu ashabul jannati sune yan aljanna hum su khaliduna masu dawwama ne fiha a cikin aljanna Allah ya samu cikin su ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعلمون تعملون ونزعنا sai muka sance ma fi su durihim abin da ke cikin zukatansu min gillin na bakin ciki da taƙe wani kana wanda ya kasance bainahum a tsakaninsu fi duniya a duniya a aljanna ba wannan duk wanda ka kalla sai ka ji abin so ne har ka san shi akan kanka ba irin zaman duniya ba kana ganin wane ya tsare man kaza wane ya tsare man kaza ba wane ban san shi wane ya duk wannan dan yan jehe-jehe na zuciya in an shiga aljanna duk Allah ya kwashe shi a zuciya ya zubar tajri min tatimul anhar ƙoramu za su ta rika gudana a ƙarƙashin benayensu wa ƙalu yayin da suka sami kansu inda istikrari yayin kasancewa fi manazilihim a mazaunansu a aljanna sai 'yan aljanna su ce alhamdulillah kai mun gode mu Allah allazi hadana wanda shine ya shirye da mu li haza zuwa ga samun wannan rabo mai al'amal ko kuma aikin da zai jaza mu sami wannan sakamako wa ma kunna mu ba mu kasance ba ne na hatadiyar mu zama wa shiryayyu laula an hadana Allahu bacin Allah ya shiryar da mu ba kokarin mu bane laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi lalle manzannin Allah sun zo da abin da yake wato gaskiya ai a duniya suka yi ta ce mana in muka bi Allah muka abin ba mu saba mashi ba Allah zai ba mu aljanna zai maka kaza wallahi ashe gaskiya ne wanudu sai ai kiransu an cewa tilkumul jannatu wancaninku aljanna wancaninku aljannan nan da aka baku uristumuha an gada muku ita ne bima kuntum ta'maluna na irin ayyukan nan da kuka yi kuka raina to Allah ya ansa shi yasa sai ya baku ita amma ba hudun su ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yadkhul jannata amalu lan yadkhula ahadumul ahadukumul jannata amaluhu dayan ku aikin shi bai iya shigar da shi aljanna wa qalu sabai suka ce walau anta ya rasulullah hakka ya annabin Allah ya ce walau ana ko ni illa an yatagammadina yatagammadini yatagammadin yatagammadani Allah bi rahmati sai in Allah ya libe ni da rahmarsa to ko da Allah ya ce nan saboda ayyukan ku lokacin shi yasa ake so in za ka yi aiki ka yi tsarkake aikin ka yi shi dan Allah komin girman shi komin kankantar shi to ka yi shi dan Allah to yayin da ka yi shi dan Allah ba dan wani abu ba to wannan kyautatawar da kai ka tsarkake Allah da wannan aikin to Allah sai ya gada maka aljanna ta dalilin waɗannan ayyukan na'am amin ونادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن موزن بينهم اللعنة الله على الظالمين to kowa ya shiga gidan shi a aljanna kayan ni'ima da kayan jin daɗi da ƙawa da abubuwa duk ga su baje-baje an yi godiya sai can tuna duniya ya faɗo mummunai da irin abubuwan da suka faru a duniya ya ce ah aiko Allah ya ce mana akwai waɗin abin shi ba za a shiga wuta su ana ko ai ba su bi Allah ba kuma an dudduba ba su cikin aljanna to bari mu kira su mu gani sai ai pre sai ai video call kun gani inda video call kenan ya hito wani halku ma na sha cewa ma furradna bil kitabi min shay komi a cikin qur'ani ba mu bai komi ba sai da muka yi bayanin shi to da Allah wanda ya shekara ashirin da mutuwa ka ce mashi bidiyo call zai san me kake nufi? to don haka imaninsu da Allah kawai ya sa su kai ta cafkowa suna yarda cewa Allah zai iya to mu ko gashi Allah ya nuna mana kiri-kiri Allah zai iya yanzu kana nan sai kai magana da shehi a saudiya gashi kana kallon shi yana ganin ka in kana da babban waya bidiyo call to shi ne yanzu nan Allah yake cewa za a yi na wana da ashabul jannati ashabun nar sai ɗan aljanna su kira ɗan wuta ta ƙariran dan tabbatarwa autab kitan ko dan zargin su cewa an kadwaje na ma wa adana rabbuna haqqa mu dai tabbaci mun sami abinda ubangijin mu yayi mana alƙawari gaskiya ne mun same shi to fa hal min sawabi na lada to fa hal wajadtum ma wa ada rabbukum haqqan ku kuma kuma kun sami abin da Ubangijinku ya alkawarta gare ku na azaba kun tabbatar da haka haka ne? Ƙalu na'am suna ganin junansu ɗan wuta na ganin ɗan aljanna ɗan aljanna na ganin ɗan wuta. Sai su ce na'am wallahi haka ne? Fa'azzana muwazzinin bainahu sai wani mai kira ya yi kira wasu suka ce Ubangiji ne da kansa wasu suka ce a mala'iku ne al-muwakkiluna bin nari su ne suka yi magana suka yi tsakanin magana tsakanin 'yan aljanna da 'yan wuta kowannensu kuma yana ji me suka ce Allah ana tallahi cewa tsinuwar Allah ta tabbata ala zalimi daga kafirai
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون سواء كافري الذين يصدون سنة ما karkatarwa an karkatar da mutane an sabilillahi gabarin tafarkin bin addinin Allah wayabguna ha wajen suna neman sai dole mutane sun karkace wajjatan ya zama hanyar da za su bi karkatatta ce wahum su kuma waɗannan kafiran kafiruna masu kafircewa ne bil akhirati da lahira wa bainahuma hijab wa ala al-arafi rijalun ya'rifuna kullam bi simihum ونادى وصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يدمعون
tsakanin aljanna da wuta Allah ya sanya hijabun hijabi hajizun mai katangewa ƙila huwa surul arabi shine katangar la'arab to ubangiji zai ba mu cewa yana ba mu labari kenan a ranar tashin kiyama akwai 'yan aljanna akwai 'yan wuta akwai 'yan baina-baina 'yan aljanna su ne bayan Allah waɗanda kyawawan ayyukansu suka rinjayi munanan ayyukansu Allah ya sanya su aljanna saboda waɗannan kyawawan ayyukan ‘yan wuta su ne kuma waɗanda suka yi munanan ayyukansu su ne ya cika mizanin aikinsu to sai Allah ya shigar da su ta kai tsaye waɗannan kyawawan ayyukansu sun shiga aljanna waɗannan munanan ayyukansu sun shiga wuta to waɗanda aikin su ya zama da mummunan da kyakkyawan sun zama daidai da daidai wani bai rinjayi wani ba to su suna a tsakiya su ba su aljanna su ba su wuta to Allah zai ba mu labarin su yace wa alala wa bainahuma hijabun a tsakaninsu akwai hijabi wani datsi wa alala arafi akan katangan la'arab suwar jannati suwar jannati wato katangon aljanna shine akwai waɗansu rijalun mutane istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum kyawawan ayyukansu yayi daidai da munanan ayyukansu kama fil hadisi kamar yadda yazo a cikin hadisi ya arifuna kullam ahlul jannati wan nar su ɗan ahlul arab dinnan sun san kowanne dan aljanna da kowanne dan wuta da sun ga dan aljanna sun san dan aljanna saboda za su ga su farare da su ga dan wuta za su gane dan wuta ne saboda za su ga shi za su ga su bakake da alamatim da alamomin su wahiya bayanul wujuhi sune farin fuska lil mu'minina ga mu'minai wa sawadiha da bakinta lil kafirina ga kafirai li ru'yatuhum lahum iza iz mawdu'uhum ali saboda za su suna kallon kowanne daga cikin dan aljanna da dan wuta saboda inda suke wata kololuwar wuri ne wanda ya datse tsakanin aljanna da wuta to su suna akan wannan wurin da haka suna leƙo aljanna suna leƙo wuta wanadau sai su wanadau ashabul jannati sai ƴan mutanen la'arab sai su yi kira ga ƴan aljanna an salamu alaikum kai ku kan sannunku wallahi kun more qala ta'ala lam yadkhuluha suna kuɗai ne amma ba su shige ta ba ai ashabul arab su ƴan mutanen da suke kan tozan la'arab wahum yadma'una yadma'una kuma suna da kwaɗayi cewa tabbas wata rana insha Allah za su shiga a cikin aljanna fi duhuli ha cikin shiga aljanna qala hasan hasan yace lam yadma'ahum ba abin da ya sanya su kwaɗayi face li karamatihim sai dan girmama su da Allah yayi yuridu habihim Allah ya yi nihin zai ba su aljannan su ma wara wala hakim hakim ya ruwaito an huzaifata daga huzaifa kala ya ce bainamahum kazalika suna a cikin wannan hali isdala alaihim rabbuka sai ubangijin mu sai ubangijin su ya bayyana ubangijin ka ya bayyana gare su fa qala qumu sai ya ce ma mutanen la'arab to ku tashi udkhulul janna ku shiga aljanna faƙar gafartu lakum haƙiƙa na gafarta muku saboda duk lokacin da suka dubi zuwa ga mutanen aljanna sai su ce ubangiji ya ubangiji Allah ka kaddara mana shiga aljannan nan Allah ka ba mu shiga aljannan nan duk lokacin da suka kalli mutanen wuta ya ce ya ubangiji ka tsare mu daga shiga wannan bala'i to sai ubangiji ya karrama su sai ya ce ku tashi ku shiga aljanna alhamdulillah
فاتحة صلاة الفاتح الله يقال فتحية قال ترك آمين آمين صلى على محمد يا رب